أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جهزهم بجهادهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد شواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا صادقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجد الظالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah subhanahu wataala godiya da ya kawo mu wannan lokaci don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine darasinmu na goma har yanzu muna cikin suratul baqara faɗan Allah subhanahu za mu tashi faɗan Allah subhanahu wa ta'ala wa idza wa idza akhadna misaqa bani isra'il a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون الله سبحانه وتعالى كتشي وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل وتنا لوكacin da muka dauki alƙawari da mu da bani Isra'ila Allah subhanahu wataala ya dauki alƙawari tare da bani Isra'ila akan cewa la ta'buduna illa Allah kada ku bauta ma kowa sai Allah wa bil walidaini ihsana su kuma iyaye ku yi musu kyautatawa ku musu biyayya wa zil qurba da kuma wa'inda makusanta ne magadayya kannai da sauransu wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wa qulu lin nasi husnan kuma ku gaya wa mutane maganganu masu daɗi wa aqimu salah sannan kuma ku tsaya da sallah wa atu zakka ku bada zakka wannan shine alƙawalin da Allah subhanahu wataala dauka tsakanin shi da bani Isra'ila su kiyaye wannan kamar yadda muka faɗa can suratul suratul maida Allah subhanahu wataala yake cewa idza wa laqad akhadallahu misaqa bani Isra'ila Allah subhanahu wataala ya dauki alƙawali tsare da bani Isra'ila har zuwa cewa in aqamtum salata wa ataytum zakata wa amantum bi rusuli wa azartum har zuwa karshen aya Allah ke ce la ukaffiranna ankum sayi'atukum ni kuma zan gafarta muku zunubanku to kaga nan wurin Allah subhanahu wataala ke ce in kun yi wa'annan abubuwan guda takwas me zai faruwa Allah zai musu gafara zai yafe musu zai sa za su aljanna amma sun matawallaitum sai suka juya baya illa qalilan minkum sai kaɗan daga cikin ku wa antum mu'ridun kuna masu juya baya kuna kiyawa to Allah subhanahu wataala dini imomin da yamma bani Isra'ila za mu ganin cewa rosawa suke yi sai daga baya sun yi kamar za su karba sai su rosa su kiya kaga nan wurin Allah subhanahu wataala abin da ya umarce su iri ɗaya ne abin da ya umarce mu mu dinnan wanda ba ba bani Isra'ila din ba mu sai muka yi biyayya ga Allah subhanahu wataala su kuma suka saba Allah subhanahu wataala ya musu alƙawari Allah ke cewa Allah ta'budu illa Allah Allah ta'buduna illa Allah kada ku bauta mu kowa sai Allah saboda bauta Allah shi ya halice mu gaba ɗayan mu shi ya ba mu ci shi ya ba mu sha shi ya ba mu rai shi ya ba mu rayuwa to dole ne ka tuna ni'imar da Allah ya maka ka bauta mu Allah to amma idan ka bauta ma wani Allah to kama Allah butulci Allah shi ya kawo ka a doron duniyar nan sannan ya baka rayuwa ya baka ci ya baka sha to abin da yake so kadai shine ka bauta mu shi kadai kada ka hada shi kada ka hada shi da wani wurin bauta idan kam Allah wannan shi kadai ka biya Allah sauran abubuwan abin da ya shahai ni'imar ka ne sauran abubuwan abin da ya shahe rayuwarka ne amma shi Allah abin da yake so ka bauta mai shi kadai kada ka hada shi da wani wurin bauta wa bil walidaini sannan su kuma iyaye ka kyautata musu za mu ganin wurare da dama Allah subhanahu wataala idan ya ce a bauta mai to sai a kawo iyaye su kuma ce su kuma iyaye ka musu biyayya saboda halin iyaye matsayin Allah da matsayin manzan Allah shi kaɗai ya iyaye Allah subhanahu wataala ce yake cewa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana Allah subhanahu wataala ya yanka hukunci ya datsa hukunci cewa Allah ta'budu illa Allah kada ka bauta ma kowa sai Allah sai ka wuce iyaye su kuma ka musu biyayya wani rukun Allah ta cewa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana to kaga duk wurare za ka ganin cewa idan Allah ya ce kamar Allah biyayya ka bauta mai shi kadai kada ka hada shi da wurin bauta kada ka hada shi da wani wurin bauta to sai ya kawo iyaye kuma ya nuna su kuma iyaye ga abin da ake musu ashe iyaye abin da ake musu biyayya kawai ake musu ba bauta musu ake ba mun fahimta wanda ake bauta ma Allah shi kadai ne ake bauta ma annabi sallallahu alaihi wasallam ake mai shi kuma biyayya ake mai da'a ake mai kenan kowa Allah ya bashi haƙƙin shi haƙƙin Allah shine ka bauta mishi Allah bauta ake mai haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam menene biyayya da da'a mun gane su kuma iyayewa ihsani kyautatawa kowa Allah ya bashi haƙƙin shi idan ka ɗauki haƙƙin wani ka ba wani to kai zalunci abin da ake ce ma zalunci shine ka aza abu inda ba wurin shi ba yanzu in kana bauta ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu ce kai shirka kayi ne kayi shirka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba bauta mai ake ba da'a ake mai ya ce Allah ya ce kaza to ka mai da'a ka karbi abin da ya ce mun fahimta su kuma iyaye me ake musu kyautatawa ake musu idan ka bauta ma iyayenka kayi shirka ka kafirci kayi kafirci mun fahimta iyaye kyautata musu ake menene kyautatawa duk wani abun da suke bukata matsayinka na ɗa ka yi musu idan suka kai ka suka matsa maka suka ce ka yi musu abin da doka ce ta Allah subhanahu wataala sai suka ce ka tsallaka doka Allah to nan wurin Allah subhanahu wataala ke cewa in ja hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmin fala tuti'hima idan suka matsa maka suka ce dole sai ka yi abin da na haƙƙin Allah ne Allah ce kada ka musu biyayya mahaifinka yanzu Allah tsare mahaifinka ya ce ka je ka saba ma Allah ko kuma mahaifinka ya ce ka je ka yi ne ka yi shirka Allah tsari misali a ce mushriki ne ce ya jawo ka ka zo ka yi shirka ya ka ci a nan wurin bakin dokar da Allah ya sa ni ba za ni iya biyayya ba Allah ce fala tutihi ma kaka musu biyayya kenan su kyautatawa ake musu kyautatawa kuma duk wani wanda duk wani abin da mahaifa ke so in dai ba saba ma Allah bane ba to matsayinka na ɗansu dole ne kai musu wannan abin da ya shahi na kuɗi abin da ya shahi aiki abin da duk wani abin da mahaifa suka roƙa gare ka suke bukata gare shi wannan ya zama dole za a yi musu biya dole ne ma'ana in suka yi umarni umarnin su wajibi ne a yi musu biyayya shine wa bil walidaini ihsana wa zil qurba su kuma makusanta dangi su ma wannan haƙƙin su ne Allah subhanahu wataala ya ba iyaye matsayinsu na uwaye ne a musu ihsani a musu kyautatawa to su ma wa bizil wa zil qurba su ma ihsana su ma a kyautata musu ma'ana an ka kyautata ma iyaye to yanzu makusanta su ma dole ne ka musu wa anzir ashirataka al-aqrabin Allah ke ce annabi aka fara ma aka ce in ka tashi wa'azi ka fara da danginka kama danginka wa'azi Allah ya tambaye sahabbai sun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam idan mun samu dukiya muna son mu ciyarwa za mu ciyarwa yas'alunaka ma za yunfiqun me za mu ciyarwa Allah ke cewa qul ma anfaqtu min khairin da abin da za ku ciyarwa na alkhairi falil walidaini ku fara da iyaye kaga sai aka ce ku fara da iyaye wurare da dama za ganin Allah subhanahu wataala in ya kawo magana iyaye abin da za biyowa baya makusanta ake kawowa kenan yanzu dukiya ka misali sai ka mutu baka da 'ya'ya, wa za a cin gadon ka iyaye in babu iyaye wa za a cin gadon ka dangin ka mun fahimta kenan yanzu abin mataki mataki ne in 'ya'ya na nan to iyaye suna da gado amma kaɗan in babu ‘ya'ya to iyaye za su yi cin gado in babu iyayen to makusantanka za a nemawa yadda in ka jawo wata jarima kuma in ka jawo wata matsala wa za a nufa danginka mun fahimta idan mutum za ya kafara aka ce a bado mai diya wace biyanta dangi to da haka kai ma an ka samu kalhi dangi shi yasa Allah subhanahu wataala ya fara ya ce in kama iyaye biyayya da abin da suke bukata ka musu to yanzu sai danginka ta yadda kai inda matsala ce aka ce wannan dan gidan suwa ne an ce dan gidan suwa ne to yanzu in ka samu suka ne kun ba kai ba dan gidan shi bane ba kai kai butulci sai Allah subhanahu wataala ce in kai ma iyaye biyayya to su ma ka musu da'a ka kyautata musu to su ma makusanta dangi su ma ka kyautata musu to kaga yanzu wannan matsala ce ba ƙarama ba wanda ga ya cikin alƙur'ani Allah ya nuna mana Allah ya yi maka to ka yi ma ‘yan uwanka wannan wajibi ne ba shawara ba ce Allah ke baka wajibi ne ba shawara ba ce Allah ke baka mun fahimta in Allah ya maka to ka kula da danginka wa zai qurba wa ma sannan marayu marayu in ma makusanta in ma na nesa malamai ke cewa marayan da ya zama wajibi ka kula da shi na kusan na kusanka misali ga wani makwabcinka ya rasu ga ya bar ya bar marayu ga kananka ya rasu ya bar marayu wane ne ya zama wajibi ka kula da shi a al'adance cewa za ka yi a wannan dan gidanmu ne dole in kula da 'ya'yan shi in ma ban kula da shi ba mutane za su zage ni a kaka kalli zagin da mutane za su ma wajibi ne Allah ya ce kai in ka gama da iyayenka ka dawo ga danginka mun fahimta shi wancan makwabci haƙƙin shi ne na makwabtaka ka kula da dangin shi amma ga 'ya'yan ƙananka ko magajinka su ne harko su ne aula mun fahimta shi yasa marayu wajibi ne ka kula da maraya Allah subhanahu wata'ala ya tanadi falala da dama da lada da dama Allah ya tanadi ta ga mai kula da maraya bal Allah ce marayu ku jawo su ku cakuɗa su da 'ya'yanku ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم إن كوكا جاو سكوكا حدا سلا أيانكا to wannan ƴan uwanka ne ma'ana duk abin da ake so ga maraya so ake ka hidda mashi ciwon ya buɗa ido bai ga baban shi ba to amma yanzu sai ka sabke mai duk wani abin da mahaifin shi za ya mai kana mai duk wani abin da mahaifin shi za ya mai na biyan bukata biyan kuɗin lakwal kuɗin rekarasiyon kuɗin mai da ka ba shi shi zai manta ma akwai wani mahaifi to haka Allah ke so ka riƙa mantar da shi wannan ciwon na zuciyar shi mun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka shaho kan maraya ka sa shi dariya ba ka sa shi kuka ba ka sa shi dariya dimbin lada ne wurin Allah subhanahu wataala ka shaho kan maraya kana mai wasa so dime so ake shi garabi hadafin kula da mara su ake ka hidda mai wannan bakin ciki ma'ana yanzu ka zo kana shawar kana mai wasa ta yadda mahaifin shi ke mai wannan kai ma ka zo kana mai wannan ka mantar da shi bai ma tana da da cewa mahaifin shi ya rasu mun fahimta kulawa da maraya wajibi ne wal masakin da miskinai kulawa da miskini idan aka ce miskini to nan wurin faƙiri ya shiga nan wurin kamar da ka'ida ta malamai aƙida suke cewa iza ishtama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ishtama'a abubuwa guda da abubuwan da masu aƙida ke ci abu ɗaya in an faɗe shi to wasu abubuwa masu kama da juna an an faɗi ɗaya to ɗayan ma ya shiga ciki idan kuma aka zo aka faɗe su daban-daban to kowa hukuncin shi daban nan wurin duk inda ka ji an faɗi miskini kaɗai aka yi shiru to miskini yana ko fakiri yana shiga ciki miskini yana shiga ciki amma duk inda aka faɗe su daban-daban kowane ne to kowa da hukuncin shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin suratu tauba inna masarqatu lil fuqara'i wal masakin lil fuqara'i wal masakin kaga sai aka bambanta to nan iftaraqa to kaga kowane ne hukuncin shi daban miskini daban fakiri daban in ka tashi ba da zakka Allah ke cewa inna masadaqatu lalle sadaqa tana nan waɗanda ake ba mutum takwas ne kawai alfuqara su ne fakirai wal masakin da miskinai kenan fakiri daban yake da miskini in ka zo za ka ba da zakka fakiri daban miskini daban amma yanzu in za ka ba da sadaka duk wanda ka gamu da shi sunansa ɗaya aka ce miskini to har faƙiri ma ka gamu da shi ka bashi mun fahimta amma wurin sadaka fa sai aka ce da faƙiri da miskini kenan kowane ne daban-daban suke mun fahimta wal masakina wa qulu lin nas husna wal masakini wa qulu lin nas husna sannan ku kada ma mutane magana kyakkyawa mai daɗi a samu mummuni magana da zai faɗa magana ce mai daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam kace wa kalimatu tayyibatu sadaqa kalma mai kyau sadaqa ce lada za ka samu mun fahimta kenan wannan ya nuna mace mafhum mukhalafa kalma mummuna ka ga mutum ita zunubi za ka samu mun fahimta mutum ji yadda misali miskini ya roƙe ka dan uwanka ya roƙe ka mahaifinka ya roƙe ka to ka faɗi magana mai kyau wa qulu nasi usna ka gaya mutane kyakkyawan magana duk wanda da aka ce ka musu biyayya ka musu kyauta musu to in ba ka da halin da za ka yi wa ya za ka yi sai ka gaya musu kyakkyawan magana maraya aka ce ka an so dukiyar shi ka kula mai wala tu'tu sufa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama warzuquhum fiha wa kusuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa maraya aka ce ka an so dukiyar shi kakka bashi je bata ka zo ka aje ta wurinka kana kula mai da ita duk lokacin da ya ya ce a bashi kuɗi kaka ce kaka mai faɗa ka buge shi ka kore shi a ka gaya mai wa qulu lahum qawlan ma'rufa ka gaya mai magana ta tausawa da zai mamance da kuɗin mun fahimta dan uwanka ya roƙe ka kuɗi ka gaya mai magana mai taushi misali almajiri ya yi bara gidanka ka gaya mai magana mai taushi wanda ya san maganar da ka gaya mai ba zagi ba ce ba maganar da ka gaya mai za ka kwantar mashi da hankalin shi ko da baka bashi bajin komi mun fahimta shine wa qulu nasu suna ka gaya mutane kyakkyawan magana mai tabshi mai daɗi mun fahimta in ka yi wannan kuma sai ku zo wa aqimu sala ku tsaye da sallah in ka yi wannan sai ka biyo da tsaye da sallah wa atu zakka ku ba da zakka ku tsaye da sallah da rukunanta da da wajibanta da komi da komi sallah in aka ce ka tsaye da sallah ba inda aka faɗa cikin alkur'ani aka ce ka yi sallah a ka tsaida ta ma'ana in aka ce ka tsaida komi nata na wajibi tana karɓa sunanta na sallah in ka yi komi wajibi idan ka rage wani abu ma'ana ka yi wajibi ba ka yi rukunai ba ma'ana ka yi rukunai ba ka yi wajibi sallah ka ba ta yi ba mun fahimta kenan da an ce a tsaye da sallah ma'ana dole ka yi tsarki mai kyau sannan ka zo ka yi arwalla ka yi sallah mai kyau da ruku'inta da sujidata da karatunta na ciki so da yawa inda muke barin sallah mala kana cikin sallah ka gama sallah ka tashi ka hita baka yi sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce akwai wanda za zawa ya sallah idan ya hita cikin masallaci an yi sallah wani in ya hita ishirin sallah za samu ɗaya bisa nawa ɗaya bisa goma in lada goma za a bada wani lada ɗaya ya samu cikin goman nan wani biyu za ya samu wani kaza za a samu za mu yi sallar jami kowa ya hita kowa na gani ya sauke farilla amma yaya kai sallah ya ni ne ni da malam sa'idu ga muna sallah sai malam sa'idu ya hine khushu'i cikin sallah sallar shi ya hine samun lada ni ban same ta ba haka ne da mun kama kawa ɗaya da kuwa ne amma ya cika sallah yana ruku'i yana tunani Allah subhanahu wata'ala amma ni kuma yana tunanin duniya to shi yasa eh, hadisi ya tabbata hadisin Ubarat bin Sami yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya ma duk wanda ya alƙawari wanda Allah ya ma alƙawari duk wanda ya tsaya da sallah da tsarkinta da ruku'inta da sujudarta gaba ɗayanta ya kammala Allah ya mishi alƙawari zai sa shi aljanna in ya kiyaye wannan to wanda bai kiyaye ba fa yin sallah da ruku'i in na ruku'i in faɗi abin da ake faɗa cikin ruku'i amma za mu gani cewa da ka aza hannunka ka duka ka sauri ka ɗago kamar ritual kaga wannan ba sallah bace hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi mashhuri musi salah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci wani bawan Allah ya zo ya sallah ya gama za ya ta annabi ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka sake sallah wannan sallah taka ba ta yi ba ya ƙara koma ya sake yi annabi ce ko ma ka sake sallah sai dai haka har sau uku kai ce ya annabin Allah lam uhsin usalli ban iya sallah ba in ba wannan ni haka rayuwa ta bi sallah ta haka nake da Allah wannan mutunan ka dauke shi yayi shekara 60 haka ya rika sallar shi shekara hamsin haka rika sallar shi annabi ke cewa ta yi kai sallah wannan sallar taka ba ta yi ba ma'ana duk sallolin da ya can duho gaban zani ya ce shi bai iya sallah ba haka yake sallar shi a koya mai annabi ya koya mai ce in za ka sallah in kai tsarki mai kyau in ka zo kai kabbara sai ka yi tsaye ka yi tsaye ka tabbatar da ka natsu idan ka duka sai ka tabbatar da ka natsu ka miƙe tsaye ka tabbatar da ka natsu kana dukawa sai ka akwai addu'ar da ake karantawa sai ka karanta ta sannan ka dago da ka ɗago kuma akwai addu'a da ke karantawa kana tsaye sai ka karanta sannan ka sai sujjada yanzu da haka haka muke yi duk komai in ka aza goshin ka ƙasa akwai addu'a da ake karantawa annabi ke cewa kam min an yustajabu lakum ku dage ku fastajiru istajiru bi du'a ku dage ku rika yawan addu'a fa kam min an yustajabu lakum ku dage ku ta addu'a cikin in kun aza goshin ku ƙasa Allah yana gab da an samu ku addu'a to amma za ka ga mutum da ya aza goshi yadda ka san aza goshin shi ga wuta yana aza kuma ya ɗagu to akwai addu'ar da ake faɗa kuma daga nan ka yi addu'a ka roƙi Allah buƙatunka nan ne wurin yana daga cikin wuraren karɓar addu'a mutum za ya zauna tahiya yana gama tahiya kawai ya dawo da ka ga miƙe ya tsaya kawai sai ga haya sallah ni ya faɗa baka sani ba dole ne sallah sai ka yi ta yadda ake yin ta wa aqimu sala sannan ku tsayar wa atu zakka ku bar zakka summa tawallaytum ya ku bani isra'ila dan mun ga muku wannan amma amma daga baya kuka juya baya illa qalilan minkum sai kadan daga cikin ku wa antum urudun suna masu juya baya sai Allah ce wa idza akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون الله سبحانه وتعالى كتشاكم من أوكي على قولي دكم وإذا أخذنا ميثاقكم من أوكي على قولي دكم لا تسفكون دماءكم kada ku rika zidda jinanan ƴan uwanku kada ku rika kashe ƴan uwanku kada ku rika zubar da jinanan danginku la tasfikun dima'akum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kuma kada ku rika hidda ƴan uwanku daga gidajensu ku kore su ƴan ta'adda ku kore mutane daga gidajensu daga garuruwansu ku kai su ina su je suna yawon hijira kaga duk wannan bai halitta ba wannan tun yawan dawon bani isra'ila aka gaya musu wannan an ɗauki alƙawli su da wani wannan duk abin da kuka yi sabawa ne kada ku hidda mutane daga gidajensu kada ku kore su daga gidajensu kada ku zidda jinadansu kada ku rika kashe su amma ga ta nan isra'ila har yanzu suna ta abin da suka ga dama suna ta kashe mutane palestine kaga duk wannan alƙawari ne tun yahudawan da aka ɗauki alƙawari aka ce ka ku yi wannan amma ga su nan Allah subhanahu wataala yake cewa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada ku hidda ƴaƴanku da danginku daga gidajensu sun ma'aƙaratun kuma kuka ɗauki alƙawari kuka ce kun yarda kun yarda kun yi kaga sun amince sun ce sun yi an ɗauki alƙawarin su sun ce sun yi sun ma'aƙaratun kuka yarda kuka karɓa wa antum tashadun kuma kuna shaida kun yarda kun san an yi wannan magana da ku amma kuma kuka juya ba ku yi sai Allah ce summa antum haula'i تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم فغارون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تقادوهم وهو محرم عليكم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون Allah subhanahu wataala yake cewa summa antum haula'i taqsuruna anfusakum sannan bancin ai wannan alƙawari da ku kuka koma kuna kashe ka- eh, kawunan ku kuna kashe junan ku wa tukhrijuna anfusakum min diyarikum kuna hidda mutane daga gidajensu kuna korar su wa tukhrijuna anfusakum min diyarikum kuna fitar da dangin ku kuna fitar da su daga gidajen ku tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna bayyana musu zunubi da wuce iyaka kuna nuna musu kun hika su kun je kun yi abin da za a yi da ku a yi ba wanda ya isa da ku kuna mudu kuna hidda su daga gidajen su dangin ku ne kabila ku ne amma kuna nuna musu cewa kun je kun yi ne in suna iyawa in suna da wanda za musu tazaharuna alaihim kuna bayyana musu cewa kuna hitawa karara kuna nuna musu cewa wannan zalunci ne kuke bayyanawa bil ismi wal udwan wa in ya'tukum usara idan kuma kuka ga dangin ku ga sana an kamo su tufaduhum kuma sai ku je ku karbo su wannan kissa ce wadda ibnu kasir ya faɗa cikin tafsirin shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin madina ya hijira ya dawo garin madina ya iske a ƙasan a garin madina yahudawa ne yahudawa kuma suna eh, a wancan lokacin ƙabila biyu ne ƙabila aus da ƙabila khazraj wannan ƙabiloli guda biyu kuma sai Allah ya sa musu adawa tsakaninsu suna ta yaƙe-yaƙe wannan so yake kashe wannan ƙabila don ya zauna garin ya zanto ƙabila shi kaɗai wannan yana sai kashe wannan tsakaninsu yahudawa ne dukansu amma ƙabiloli daban-daban ƙabila aus da khazraj to akwai wasu yahudawan kuma wanda suka yi ƙaura daga ƙasashensu suka zo garin madina suna son su zauna garin madina to a zamanin larabawa a wancan lokacin idan ka shigo gari kai ka zo baƙo to za ka samu wata ƙabila ka shiga cikin wannan ƙabila ka haɗa jininka da ita cewa kai ɗan wannan ƙabila ne in kana son ka zauna a garin a lahiya ma'ana in ka zo ka ce rani ka zo nan garin to dole ka duba wata ƙabila wata wata wata usra wata wata jama'a ka haɗu da su dan duk abin da ya faru wannan su kare ka wannan namu ne mun fahimta kai ma in wani abu ya faru garin su ka kama duk gidanku ne mun fahimta to su wa'annan akwai wata kabila guda uku wadda ta yi kaura su duma ɗaya an waje ɗaya ne amma su kabila daban-daban ne su ma kabila bani nadir kabila kainuka sai kabila abi bani quraiza wa'annan kabila guda uku suka yi kaura suka zo garin madina to yanzu su uku suka zo sai sai kabila biyu kuma kabilan nan biyu hada suke ta yi yanzu ya ne za su duka za su haɗewa su shiga kabila ɗaya a kam a ma wata tarayya a'a sai suka rabu ita bani quraiza sai ta hadu da kabila ta aus ta a garin madina su kuma wancan kabilolin bani kainuka da bani nadir sai suka haɗe cikin eh, kabila eh, khazraj sai ya zanto ita yanzu kabila khazraj kabila biyu suka shiga cikinta wannan kuma aus kabila ɗaya ta shiga cikinta yadda abin yake ‘yan uwanmu ne muka yi ƙaura tare amma yanzu in aka tashi wannan dama mun iske suna faɗa yanzu a ƙabila aus in suka na faɗa da kazrash yanzu wannan wanda suka shiga cikin wannan ƙabila in za su in za su yaƙi suka game da ɗan uwansu wanda tare muka zo kashe shi zani ko ƙare shi zani nuna ɗan uwana ne tare muka yi ƙaura muka zo nan garin tare da shi dole ka kashe shi ko ba haka bane ba ka nuna ƙabilanci ka ce a wannan tare muka zo ba na kashe shi ko da ba ƙabilan mu ɗaya ba dole ka kashe shi to Allah subhanahu wata'ala ya ga musu kuma a cikin at-taura haramun ne ka kashe kabilar da kuke tare mun fahimta haramun ne a cikin a taura akwai wannan yanzu kabila aus da kazraj aka ga daban-daban suke kuma da man san halatta ma kansu yaƙi dan zalunci kowace ce so take ta kashe wata to amma yanzu ni da kai da muka yi kaura muka shiga sai kai ka shiga wancan wudu ni na shiga na yanzu in muka zo muna yaƙi muka haɗu da kai kaga cewa zane in yi kabilanci ba zan kashe ka ba haka ne to nan wurin in cikin yaƙin ne dole ne ka kashe saboda ba yadda za ka yi to shine Allah subhanahu wataala ne yake cewa summa antum haula taqtuluna anfusakum dan cin can an gaya muku an ce kaku yaki sai kuka koma kuka haɗu da wata kabila yanzu kuka yi kuna yakin kanku amma kuma inda illa take idan aka gama yaki aka tsaya hutawa dama duk wanda aka yi ƙaryen shi a ƙwaci mai mutane yanzu aka ta kabila aus da khazraj sai aka yi yaki wanda aka wanda aka yi ƙaryen su da mutanen da komai da dukiyoyinsu za a ƙwacewa mutanen su zanto bayi mun fahimta bayi ne a wajenmu amma duke su mun kwace to yanzu kai da kake waccan kabilai sai ba a kashe ka ba sai kana cikin waɗanda aka kamo ka yanzu aka kawo ka cikin mu ka zama to dan cikin mu yanzu ni ina da kai kana bawa haka ne to yanzu sai in yi kokari in nemi fansarka bai kamata muna rayuwa waje ɗaya kuma kai kana matsayin bauta ina kallon ka kana bauta shine Allah ke cewa in yatukum usara idan aka kawo wasu daga cikin danginku suka zo tare suna bauta tufaduhum sai ku yi kokarin ku fanshe su amma yanzu in kuka tai wurin yaki kuma yanzu lokacin da wancan ke yaƙa wannan in na game da kai kuma sai in yaƙe ka wannan ya halitta wannan ya kamata wurin yaƙi sai nuna cewa dole in yaƙe ka saboda ba kabila ɗaya muke ba ba bangare ɗaya muke ba dole in yaƙe ka amma yanzu aka kwato ka ka zo wajena kuma sai in nemi fansanka in ce a taimaka a bani fansaka mun gane da abin yake ma'ana sai ka fahimci wannan kissai sannan in muka karanta wannan aya ka san inda aya ta nawa mun gane shine Allah subhanahu wataala yake cewa sum antum haula taqtuluna anfusakum wa takhrujuna fariqan minkum min diyarihim ku kashe su kuma ku hidda su da gidan su ku kore su tazahiruna alaihim bil ismi wal udwan kuna bayyana musu zunubi qarara wa in yatukum sara idan aka kamo su kuma suna matsayin bayi sun matsayin ganima tufaduhum kuma ku je ku ce a ba ku fansa su ku fanshe su wa huwa muharramun alaikum kun kun san cikin littafin ka ku a taura haramun ne ka yaƙi dan uwanka ka san kuma haramun ne kamar da dan uwanka bawa wa huwa wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'd shin kuna imani da wasu da wani bangare ne cikin littafin ku na at-taura wani ɓangaren kun ku halitta shi ku ƙe iman da shi ma'ana na ɗan ɗan uwanka ne aka kamo ya halitta ka je ka nemi fansa amma wurin yaƙi wa shi ba ka haramta ma kanka kashe shi ba ko ba haka bane ba to shine Allah subhanahu wataala ke buga wannan misali kuma wannan misali shi ma zai iya hawa gare mu mu ma abinda Allah ya haramta to so kake aka haramta shi gaba ɗaya ya yi zina a madukuru fi silmi kafatan in za ka shiga musulunci ka shiga ɗari bisa ɗari gaba ɗaya wala ta tabi ku da shaitan kada shaitan ya bi kaka bi ma shaitan ya rika nuna maka cewa wannan abun ya hi ƙarfi na ba ni iya yin shi amma wannan na iya yin shi a'a kuna halitta wani tsayin kuna iman da da wani bangare wani bangaren ku ku ki iman da shi duk abin da aka ce musulunci ya ce abu kaza to ka yi abin da za ka iya Allah ce fattakullaha mastata'tu ka yi abin da za ka iya baki ikon da Allah ya baka amma kaka ce baka iyawa misali Allah tsari kana aikin aikin ka aikin caca kana samun kuɗi ta hanyar caca mun gane an ce caca haramun ce ko ba haka bane ba shan giya haramun ne duk wannan ka yarda to aka ce to ka bari to ka san ka bar shan giya shan giya na bari to ta taha to hanyar samun kuɗi na ce wannan hau ba ta ruwa to yanzu ka yi imani da wani bangaren na alkur'ani ba ka yi imani da wani ba ya halitta wannan ka kyautata ma kanka to shine ake nufi nan wurin can wurin an hana su su yi yaƙi nan kuma an hana su kada su bautar da ƴaƴan dangin su su hidda su su kore su daga abin nan wurin fansa sai su ce a dangin mu ne bari mu fanso shi ai Allah ya hana mu mu bautar da dangin mu amma wurin yaƙi in ka gaba da shi sai ka kashe shi saboda nan wurin kenan ka iman da wani bangare baka iman da wani bangare ba mun gane da abin yake kenan abu in aka ce abu kaza haramun ne ka bar shi bakin ikon da Allah ya maka mun gane in aka ce a aikata abu kaza an ce a yi sallah a yi zakka a yi azumi a yi kaza ita ce sallah kam na yi sallah saboda ba a an kashe kuɗi ba zakka kuma ba ta kuɗi na ne zani zani iya bada zakka ka yi iman da wani bangaren amma baka yi iman da wani bangaren ba ka yarda da wani baka yarda da wani ba ka yi kanka adalci ko kuma a ce a yi azumi a yi zakka a ce dan zakka wannan kuɗi ne na bada amma azumi ba ni iya inda amma inda wani ya mini azumi na iya bada kuɗi ya mini azumi kenan shi wannan ka nuna cewa shi wannan ba baka yarda shi ba amma nan kuɗi saboda ka san ba ba wahala za ka yi ga gangan jikinka ba dan kuɗi da ma samun su kai barka bada ma'ana ka ce wa za ya mini azumi in bashi kuɗi ma'ana ka yarda ka yi ka yi bada kuɗi amma nan wurin kuɗin wurin yin azumi baka iya shine ka yi iman da wani bangare ka tsi iman da wani bangare to su ake dukka abinda Allah ya ce ka yi to dole gaba ɗaya za ka yi abinda aka ce ka yi bakin ikon ka Allah ce fattaqullaha mastata'tum kai tsoron Allah bakin ikon da Allah ya baka mun gane an ce sai an yi salloli cikin dare ni kuma in na tashi cikin daren gengedi zani ina yi ina faduwa sai kai raka abu rabi ka kwanta ka ji tsoron Allah bakin ikon da Allah ga Allah ya baka falalar ka tashi amma in na tashi ga wani ta ina jin shi gidan shi har sai yana ta karatun Qur'ani ni kuma da na tashi ina karatun Qur'ani sai in ji gengedi ka fara yi kai abin da kake iya ka bari mun gane to haka addini yake abin da aka ce ka yi ka yi shi ai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ke cewa ma na hayatukum anhu fashtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum abinda muka hana ku ku bar shi kwata kwata amma abinda muka ce ku yi ku yi abinda kuke iyawa kaga musulunci ya muka adalci mun gane abinda aka ce ka bari wannan haramun ne dole ka bar shi to amma abinda aka ce ka yi ba danga jikin ka ba ta iya daukar aikin da wani zai wani yana iya daukan idan gaba ɗaya bai kwanta bai karatun qur'ani gaba ɗaya kai ba ka iya wani zai iya salloli kai ba ka iya wani zai iya azumi kullum kai ba ka iya amma kai abinda kake iyawa to amma aka ce ka bar giya kabar shan taba kabar caca kabar zina kabar kaza to wannan su ake kabar shi gaba daya mun fahimta na'am yana wannan bayan Allah Allah subhanahu wataala yake cewa fa tu'minu bi hadha kitabi takfuruna ba'd kun yi imani da wani bangare na littafi ku ku kafirce mu wani fa ma jazaa'u man yaf'alu zalika minkum me sakamakon wanda ya aikata wannan ranar alkiyama fa ma jazaa'u man yaf'alu zalika minkum fil hayati dunya illa khizyun fil hayati dunya face ne sakamakon wanda ya wannan abu face sai to zartarwa ta rayuwar duniya wa yau mal qiyamati yuraduna ila shadil azab kuma ranar alkiyama kuma ya haɗu da ne mummuna azaba wa mallahu bi zafin amma ta'malun ku sani fa Allah ba rabkananne bane ga ma abin da kuke aikata ko ku tunanin Allah bai san abin da kuke aikata Allah ya san komai kaza kaza kabar kaza Allah ya san komai ulaika wa'ancan mutane allazina shikaru al-hayatid dunya bil akhirah sune suka zabi rayuwar duniya suka yada lahira suka fiffita rayuwar duniya fiye da ta lahira fala yukhaffafu anhum al'azab to wannan da kadan Allah ba zai sauƙaƙa musu azaba ba Allah ya tashi musu azaba daidai da kadan Allah ba zai sauƙaƙa musu ba wala hum yunsarun kun ba mai taimakon su sai Allah ce qala qad atayna musa alkitaba wa qaddayna min ba'di bir-rusul وآتينا عيسى ابن مريم الكتاب وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بايا حكى الله سبحانه وتعالى يبا النبي موسى للتافي ولقد آتينا موسى الكتاب للي من با النبي موسى للتافي وقفينا من بعده بالرسل سيباين شو مكبيو مشد النباوة Allah subhanahu wataala ya ba annabi Musa littafi shi da at-Taura mun gane bayan ya ba shi taura kuma ya sa shi ne littafin da zai ma al'ummar shi wa'azi bayan haka kuma Allah ya biyo da annabawa bayan shi Allah subhanahu wa ta'ala biyo da annabi Musa annabi Isa bayan annabi Musa shi ma ya ba shi littafin shi injila yake cewa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati shi ma annabi Isa da ya biyo bayan annabi Musa shi ma sai muka ba shi bayyinat shine hujjoji muka ba shi hujjoji cikin littafin shi injila wa ayyadnahu bi ruhil qudus muka kama mishi da ruhil qudus shine malaika jibril muka kama mishi da ruhil qudus afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum ku kuma za ku kuma rayuwarku duk lokacin da manzo ya zo muku da wata da wani hukunci wanda ya saba ma san zuciyarku istakbartum sai ku yi girman kai fa fariqan kazzabtum wasu daga cikin annabawa kun ayyata su kun ce ba ku karba annabtarsu wa fariqan taqtulun wasu kuma kashe su ko karkai bani isra'ila Allah arzuta su da yawa annabawa amma annabawan su wasu ba a kashe su ba su kashe su ba ƙaryatar da su da suka suka karba wasu kuma kashe su suka yi kwata kwata kenan a ƙarshe dai bani isra'ila ba su yi imani ba suka ce wa qalu qulubuna gulf suka ce ai mu zukatan su zukatan mu sun kurumce ba su ji zukatan mu da daddi ne sun dade Allah yake cewa bal la'anahum Allah bi kufrihim Allah yake cewa ba haka bane ba kawai Allah ya la'ance su ne da kafircin su fa qalilan ma yu'minu kadan ne daga cikin su kai imani Allah ya la'ance su ne wannan sakamakon kafircin su ne Allah musu wannan hukuncin Allah ya dada zukatun su wanda ba su ji ba su gani ba su fahimta komai da abin da ka gara ka karantar da su jini imomin nan da muke ta faɗa na bani Isra'ila wannan Yahudawa tun na zamanin Annabi Musa kakannin kakanninsu tun lokacin annabi yaqub shine isra'il din to wannan duk dangin shi nake zanawa duk kabilar su ne duk dangin su dai ne aka samu kakanninsu wanda suka yi butulci ga su zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam su ma da su yi butulci ba su karbi ba su karbi ba su yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya ba sai Allah ce ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين الله سبحانه وتعالى كتا ولما جاءهم لو كتشند الله يأيقوا مسد للتافي ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم لو كتشند أكسوكا للتافي شين القرآن mun fahimta yana mai gaskanta abin da ke ga littafin shine na at-taura mun faɗa cewa littafin alqur'ani da ya zo ya gaskantar da abin da ke cikin at-taura ne mun fahimta to lokacin da suka ji labarin littafi ya zo musu kuma ga akwai wani annabi da za a aiko musu shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi ne sai suka tashi kafin annabi ya zo suka je suna makafirai wa'azi suna cewa akwai wani annabin da za ya zawa kuma da littafi kaza suna ta bushara suna ta faɗi walan ma ja'un ma arafu lokacin da suka ga wanda suka sani ne cikin su yake a cikin ku ne za a yi doshi kafaru bi sai suka kafirce ne ma'ana sai tunanin wani annabi ne za a aikowa daga wata ƙasa sai suka duba su ga ai wanda wanda wanda suka sani ne kafaru bihi sai suka kafirce saboda yahudawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sun kamu aiko shi sun san alamun shi an gaya musu an gaya musu alamun shi tun lokacin da annabi isa ya gaya musu cewa akwai wani annabi za ya zauwa an gaya musu labarin shi sannan kuma sun san shi dama da siffofin shi an bayyana musu siffofin cikin attaura cikin karanta attaura sun ji akwai wani annabi da za ya zauwa kuma an gaya musu labarin ga halayen shi ga halayen shi kamar da Allah ke cewa allazina atinahum kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wanda aka ba littafi sun san annabi kamar yadda suka san ƴaƴan sun san annabi komi da komi amma sai dai suka kafirce suka butulce to nan ma suna ta ba da labari cewa za a turo sabon annabi da sabon littafi suna ta gaya makafirai to ko da suka ji annabi ne wanda ke tare da su gaya kafaro bi sai suka kafirce suka nuna cewa ai su sun tunanin ma wani ne za a turo musu daga daga sama fala'anatullahi alal kafirin to la'anta Allah za ta tabbata ga kafirai duk wanda ya butulce wani wanda ya kafirce ma dan aikin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce bai samashtaru bihi anfusahum an yakfuru bima anzala Allah baghyan an yunzila Allah min fadlihi ala man yasha على من يشاء من عبادي فباعوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa bai sa mashtarau bihi anfusam turda abin da suka sayan makansu an yakfuru bima anzalallahu baghyan ala an yunzilallahu ala man sha kenan suka kafirce mu abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar baghyan dan kishi da bakin ciki mun gane an yunzilallahu ala min fadli ala man sha saboda Allah ya sabkan ma wanda ya ga dama abin da ya ga dama Allah ya zabo annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi shine annabi suna kallo wannan kawai kishi ne da bakin ciki su gani suke kawai yaya za su su yi ma wanda ga yanan gaban su aka haife shi bagayen kawai dan dai kawai da gangan ne suka kiya Allah ya ce fa ba'u bi gadabin ala gadabi za su koma wurin Allah da hushin ba su yi ma annabin da suka da wuce baya ba da su mai biyayya ba sannan kuma ga wani annabi an turo musu kuma musu da su mai biya ba'u bi gadabin ala gadabi za su koma wurin Allah ushi bisan kan ushi ushi biyu za su haɗuwa da shi in suka haɗu da Allah hushin ba su yi ma Allah subhanahu wataala biyayya ba ga annabin da ya aiko musu sannan hushi da ga wani annabi kuma an aiko musu da littafi kuma da su bi bisi biyayya ba to Allah subhanahu wataala kita fa ba'u bi gadabin ala gadabi za su koma wurin Allah da hushi saman hushi walil kafirin azab muhin lalle duk wanda ya kafirce ma hukuncin Allah yana da azaba mummuna azabu muhin azaba mummuna sai Allah ce وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين الله سبحانه وتعالى كتاب إذا قيل لهم إذا كتمس آمنوا بما أنزل الله ku yi imani ku yarda da abin da Allah ya saukar karu sai ce nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu sai su yi imani su bar abin da ke ga hannunsu wa yakfuruna bima wara'ahu sai su kafirce ma duk wanda ba shi ba sai sun cewa ba za su yi imani ba to na wurin sun juya sun ce wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa la haqqu musaddiqan limama kuma sun yarda cewa gaskiya ne kuma yana gaskantar da abin da ke tare da su kana tare da littafi sai ga wani littafin yana gaskantar da abin da ke ciki me yasa ba ka aje naka ka ɗauki sabon da aka da duka umarni ne wannan umarnin Allah ne ubangiji kan wanda ya halice ka wancan umarnin Allah ne wanda ya halice ka kenan dukkan su umarni ne ga Allah ka aje wannan ka an shi sai ce a'a shi ba aje na hannun shi ba zai aje na hannun shi ba yayi wani abu daban wani sabo to sai Allah ke cewa falima taqtuluna anbiya Allah min qabl me yasa kuke kuke kashe annabawan da suke can baya in dai wannan kuke aiki da shi ai wannan ya haramta muku kashe annabawa to me yasa kuke kashe annabawa in kuna ganin cewa wannan wanda ya zo sabon littafi ne shine ke haramta mana mu kashe annabawa shine ke haramta mu kaza to can ma da ai kun kashe annabawa littafin ku ya halatta muku shine to kaga hukuncin shari'a mutalasiq ne duk abinda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta farko in dai ba an samu wani nasa ya zo ya goge ba to wannan hukuncin yana nan kafin a haife ni hukunci yana nan yadda Allah ya ce ai kaza ai kaza to nan na girma na kai shekara 60 na shi kai shekara 40 sai in ce hukunci ya canza to hukunci yana nan yadda yake haka bar duniya har wasu su taso su bar duniya haka ne tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da wani abu hukunci yana nan baya canzawa baya canzawa da zamani mun gane ba a cewa wannan lokacin an ce mu yi sallah raka'a guda hudu idan wani zamani ya zo saboda zahi sai a ce mu maida ta raka'a guda biyu kuma muna zaune gida wannan hukunci ba ya canzawa yana ne da yake ba yiwuwa lokacin da kuke ikirarin kuna da attaura attaura ta haramta muku abu kaza ku ce abu kaza halal ne abu kaza haramun ne amma yanzu da alqur'ani ya zo ya shahi abin da ke cikin waccan littafin tsohon littafin naku ku ci a ku wannan littafin ya zo da tsanani ba mu bin wannan littafin sai littafin na ba kuma ga ya hukunci iri ɗaya ne kuma mai shari'anta mutum ɗaya ne Allah subhanahu wataala shi ɗaya ne mun gane to kenan haka mai kira suna bani Isra'ila da Yahudawan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance suka butulce ma annabi sallallahu alaihi wasallam karshe wasu suka yi imani wasu suka mutu suna kafiran su kuma Allah subhanahu wataala yake cewa za su dandana azaba mummuna walanatullahi alal kafirin Allah subhanahu wataala yake cewa falima taqtulun anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin inda kun kasance masu imani ne da littafin nan to me yasa kuke kafirce ma wani littafin wani hukuncin ku yi imani da wani hukuncin kowane hukunci da ya sauka ga Allah Allah ne sauka da shi gaba ɗaya yake sanka iman da shi mun gane wannan za mu tsaya insha Allah idan ku tambaya sai a tambaya in babu tambaya sai mu rihe da addu'a wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am idan na'am sai na sujjada misali mutum a rukuyi sai ce subhana rabbil azim subhana rabbil azim maimakon ya faɗi wannan sai ce subhana rabbiyal a'la wannan babu matsala sallah ta yi insha Allah alaikum salam na'am ya tsu ake hada ko ko diddigi ake hada wurin sau diddigi ake hada mun fahimta duk kuskure ne muke sai kaga mutum ya yana tsere sau sai ga ya tsayu ake so su jeru wannan kuskure ne Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ake cewa ku daidai bayan akadamikum ku daidaita digadiganku digadigai aka ce ku daidaita ba ya tsuwa misali a hankalce ma idan muka ce mu tsaye da ya tsanyu yanzu kai dogo ne ni gajere ne ya tsanyun mu in na ce ya tsanyun za mu daidaitawa to kai dole kai ganga jikinka dole ta yi gaba saboda me a dole ta yi ba saboda kai ka hini tsawo ƙahuwanka sun hinawa ne tsawo kenan kaga haka abin za ya zama to in ka ce ka daidaita dole haka za ka yi kai baya za ka yi wa ko mun gane wannan misalin ko mu gane ba in muka ce ya tsanyu za mu jerawa dole wata rana sai kai dogo mu da jeri dole sai mun sai mun ganga jikinmu sai ta saba amma in diddige ne kowa diddige shi ne za ga ganga jikinmu dama ita ake son ta jera za ganin shi a ganga jikinmu daidai take sanya tsayu in sun zarce sun yi menene dama ba su ake son ka daidaita ba bai na akadamikum annabi sallallahu alaihi wasallam ku daidaita didiga diganku mun gane ko mun gane na eh da ya mun ci a tsare diga digai misali in mutum ya jera ya tsanya sai ka mai ku ji sai ka jawo kahoshi diddige diddigen ka da digin ne shi hadu to nan ne za ka ganin cewa gangan jikin ma'ana in na fahimci menene ake sanya hadu gangan jiki ko ko kahuwar mu mu sau biya kafa mu kawai muke son mu daidaita mu seta a gangan jiki ake so kamar da hadisai sabo ke cewa muna haɗa jikin mu na wurin har kanta tana samun tana tana ne tana hitarwa tsakanina da wani saboda gangan jiki da muke haɗawa mun fahimta to kaga in mun kuma na wurin kawai kahuwa muke ta dubawa yanan kamata in za mu yanzu wannan layin misali in ka aga didigen ka nan wani dan wanka zo aga diddige bisa layin to kaga dole ta yi daidai now eh in ka ga diddige nan wurin wani ya zo shi ma aga diddige kai kai kalle ya tsanyi to kaga dole jikin ku za ku ga ya ta yi daidai mun fahimta Allahu a'lam Assalamu wa alaikum salam Da aka ce da suna kashe annabawa to yanzu annaba yana cikin al'ummar shi yana tsaro a ji yanzu a akwai lokacin da kawai Allah zai bada umarni kawai kuma lokacin shaye an kashe shi kamar yaya kamar yana cikin al'umma yana cikin al'umma sai yana wa'azi sai aka kashe kashe aka kashe shi yanzu lokacin shi ne yi ko kuma ko kuma kawai Allah ne ya bada umarni ma'ana kana nufin cewa kwanakan shi ne suka kare eh yana cikin wani eh ma- ba malami ke cikin wa'azi ba a kashe shi ba shi kenan sai da wani malamin kamar- ma'ana an kashe wannan annabin sai Allah ya aiko wani annabin eh kamar yana tunanin ko shi tunda annabawa ne Allah madaukakin sarki yana eh ba za a ba ba za a bari a ana kashe yi Allah madaukakin sarki yana ya kaddara ko a yanzu ba lokacin ne duk wanda kwanakan shi suka kare dole ya mutu mana na'am duk wanda kwanakan shi suka kare dama ai Allah subhanahu wataala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa jarabawa Allah na jarabta duk mai imani wa'anda aka hi jarabtawa su ne annabawa wasu annabawan ana jarabta su ne da wahala tsakaninsu da al'ummar su sai kaga haka ya kashe su kaga Allah ya shi ya aiko annabin yana da iko ya tsare annabin shi ka a kashe shi Mhm.
amma kuma Allah subhanahu wataala dai ya nuna cewa shi ma dan adam ne in yanzu misali annabi aka ta halin shi aka ta kashe shi ki mutuwa to kai zama wani cewa ga wannan annabin Allah ne ko ko ba haka bane ba amma Allah ya nuna cewa shi ma dan adam ne innaka mayyitun wa innahu mayyitun na'am abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada shi abinda muka faɗa kuskure Allah ka yafe mana Allah ka ba mu ikon Allah ka ba mu ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon gyara Allah ka mu ikon akan komai Allahumma ghafir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik